نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwacewarsa rayuwarmu ta kawo wannan lokaci wannan rana ta juma'a 27 ga watan zulqa'ada shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da goma sha biyar ga watan Mayu shekara 2026 miladiya. Mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Alƙur'ani mai girma gwargwadon abin da ya sauwaka. Muna karatu cikin Raddul Azhar ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Muna cikin suratul Anfal naga za mu tashi aya ta talatin da hudu ne ko?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لهم ألا يؤذبهم الله وما وهم يصدون عن المسجد الهرام وما كانوا أولياءه وما لهم ألا يؤذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الهرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا الأذاب بما كنتم تكفرون
to ana siyakin yana magana dangane da kullakullan da Qurayshawa suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah ta'ala ya maida sakamakon ya koma kansu da kuma irin katobara da ma suke fada mun je abinda biyu daga cikin kafiran Qurayshawa suke yi suke fada kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ansa a kai a yayin da Amr bin Hisham Abu Jahal kenan yake tamkar kalubale a manufarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma ya fuskantar da batun zuwa ga Allah wato yana kaiwa matuƙa ne wajen ƙaryata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ko annabi da shi to Allah ta'ala sai ambaci wata amana guda biyu wanda waɗannan abubuwan su ne suka ba da kariya Allah bai musu azaba ɗin kamar yadda suka bukata ba. Kasancewa annabi sallallahu Alaihi wasallama yana cikinsu, domin Allah baya kifar da al'umma baki ɗaya a lokacin da annabi ke cikin sai ya fit da annabin. Na biyu kuma Allah ta'ala ba zai musu irin azabar da suke bidaɗin ba, saboda a cikinsu ana samu waɗanda suke musulunta a kulla yaunin kuma suna istighfari suna neman gafara na Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne Allah ta'ala kuma ya waiwaya kan nasu, wa malahum Allah yi azibahumullah, to menene ma zai hana Allah ya musu azaba ɗin, hadda suke ga kamar suna da kariya a kanta. nan malin ya ce bisaifi wato Allah ya azabtar da su da takubba ba da khurujika wa khurujil mustada'afina min almu'minin bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita daga makkan waɗanda ake raunanar da su kuma cikin musulmai su ma Allah ta'ala ya musu umarni sun sulale sun yi hijira to me zai hana Allah ya azabtar da su a wannan lokaci wato shi ne cikin hikiman Allah maɗaukaki ya tattaro su waɗannan shugabannin Qurayshawa waɗanda suke tsangwaman Annabi da sauran musulmai aka kai su zuwa yakin Badar kuma Allah ya azabtar da su a can wa qad azabahumullahu bi Badr wa ghayrihi domin Allah ya azabtar da su a Badar da wasu wajaje ma inda ba Badar ba domin azabar Allah din nau'i nau'i ne idan su suna tunanin cewa za a kifa su ne kamar yadda aka kifa sauran al'ummomi da suka gabata to Allah sai ya zo musu ta inda ba sa tsammani wato shine sai Allah ta'ala ya bar sauran mutane suna nan waɗanda su a cikinsu ana samun masu musulunta amma su ɗin kuma sai Allah ya tattara su waje guda kuma azabtar da su da takubba wa hum yasudduna anil masjidil haram ne zai hana Allah ta'ala ya azabtar da su alhali suna kangewa daga masallaci mai alfarma ayyam na'unan nabiyya sallallahu alaihi wasallama wal muslimin suna kange annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran musulmai anil masjidil harami daga masallaci mai alfarma an ya dofo bihe ana hanawa kada su je su yi dawafi suna hana su zuwa su yi dawafi domin a kange mutane daga zuwa ɗawafi babban laifi ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma kanu auliya abu, alhali su waɗannan ƙuraishawa ɗin ba su kasance su ne majibintan masallaci mai alfarma na haƙiƙa ba, ba su ne suka cancance shi ba. kama za a mu kamar yadda suke rayawa annahu mustahiquna wilayata amrihi ma ashirkihim cewa wai su ne suka cancanci ba da kariya da jibintan gudanar da al'amarin harami tare da cewa kuma suna shirka ai wanda yake mushriki baya shi da cancanta ba shi da ahqiya a kayan harami wa hadha raddun lima kanu yaqulunahu nahnu ulatul bait wal haram wannan kamar an musu raddi ne ga abin da suke faɗa suna cewa ai mu ne masu kulawa da ƙaba mu ne kuma wanda suke majibintan harami fa nasuddu man nasha wa nudkhilu man nasha wai za mu iya kangewa wanda muka ga dama mu hana shi zuwa kuma za mu iya shigar da wanda muka dama Allah ta'ala ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ba wanda ya kai wanda ya hana masallacin Allah aje a ibada a wajen ba wanda ya kai shi zalunci don haka ashe aikin da suke yi na kangewa musulmi irin yadda suka kori sauran musulmai daga nan harami har suka hijira Allah ya musu umarni da kuma yadda daga baya da suka zo suna son yin umara nan ma aka hana su wannan duka laifi ne suka aikata shine Allah yake cewa me zai hana Allah ya azabtar da su tare da kafircin su kuma gashi suna kangewa mutane daga masallaci mai alfarma alhali kuma ba su ne suka cancanci kula da masallacin ba a hakika Allah ce in auliya'uhu illal muttaqun majibinta na masallaci mai alfarma na hakika masu kulawa da shi basu zamba illal muttaquna sai waɗanda suke yin takawa ai ana shirki wanda suka kare kansu daga shirka suka musulunta alladhina la ya'buduna fihi ghayrahu wa nan basa bauta ma wani Allah tare da Allah imma a haramin ko ba a haramin ba to ma'ana musulmi muminai su ne suka cancanci masallaci mai alfarma ba su waɗancan ɗin ba Allah ya ce walakin na aksarahum la ya'lamun walakin na aksarahum la ya'lamun amma mafiya yawansu ba su san da hakan ba. Allah wilayata lahum alaihi cewa su fa ba su da wani jibinta na hakika ga masallaci mai alfarma a lokacin banka ma suke wa musulmai cewa ai su ne masu kula da harami kula da harami a hannunsu yake su adda makullan ƙaba su adda kaza su da kaza don haka tunda su ne masu kula ya shi custodian za su iya hana wanda suka ga dama za su yi umarni ga wanda suka ga dama to na shine Allah ta'ala yake musu raddi cewa ba su ne majibinta na masallaci mai alfarma bisa hakika ba su ne yanzu kawai sun zo sun yi wata mamaya ce ta banga-banga kafin kuma hukuncin Allah ya tabbata don a nuna cewa ba su ne masu ke da haƙiya a masallaci ba wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an ai sallar su da suke yi ibada su da suke yi a shi harami masallaci ne alfarma bata zamba illa muka'an face fito kawai ai safira fito kenan feduwa wa tasdiya da kuma tafi tasfika wato kaga sai zama kamar irin yadda kirista ke yi kenan kirista ai su ma feduwa da tafi ne ibadarsu su ma wadancan mushrikan qurayshawa din suna yin irin wannan a harami idan sun je suna yin fito kuma suna yin tafi shine Allah ya ce ai ibadarsu anan daki mai alfarma bai zamba face kawai fito ne da kuma tafi ai ja'alu zalika mawdu'a salatihim allati umiru biha sai suka sanya fito da tafi a matsayin sallar da aka musu umarni da ita kamar yadda yazo an bin umara daga abdullahi dan umar Allah yarda da su annahum kanu yad'una hududahum yace su mushrikai sun kasance suna dora kundukukin su kuncin su alal ardi akan kasa sai su dora kuncin su akan kasa maimakon sujuda da goshi wa yasfikuna wa yasfirun sai su dinga yin tafi kuma suna yin fito to don haka Allah yace fadhuqul azaba ku dandana azaba bi badri kamar yadda Allah ya azabtar da su a badar min alqati wa sabi wa ghairihi aka kashe wanda aka kashe aka ribace wanda aka ribace wanda ya walakanta ya zanya walakanta duka wannan natija na abubuwan da suka yi a baya ne Allah ya gutsuro musu kadan daga cikin sakamako kafin kuma waɗanda suka mutu su kuma za su haɗu da babbar azaba a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda sun mutu akan kafirci waɗanda Allah kuma ya nufe su da shari'a su kuma sai ba a kashe su ba sai suka ci gaba da rayuwa wasu suka dage suka yi ta kafircin har sai ƙarshen lamari kuma suka musulunta wasu kuma ba a je ƙarshen lamari ba ma suka musulunta kaga Allah ta'ala ya nuface su da yawa wanda suka yaki annabi a badar da uhudu waɗanda ba a kashe a badar ba wasu suka dawo a uhudu kuma ba a kashe su ba to Allah ta'ala ya sanya su sun musulunta da yawansu yanzu wanda aka gama a badar ai akwai manya-manya waɗanda suka musulunta irin su mikhalis ibn habs irin su suhail ibn amr irin su ikrima ibn abi jahalin wannan duka sun je yakin badar amma kuma ba a kashe su ba Allah ta'ala kuma ya sanya duk daga bayan sun musulunta irin su Abbas ibn Abdul Muttalib irin su Walid ibn Walid ibn Mughira suna da dama wanda suka zama ko manya-manyan sahabbai suke da ta goma shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Allah ta'ala su ya nufe su ne da shari'a shi yasa ba a kashe su ba hatta waɗanda suka zo Uhud suka yi abinda suka irin su Khalid ibn al-Walid irin su Amr ibn al-As irin su Abu Sufyan ibn Harb kaga duka waɗannan su ma ba a kashe su ba kuma daga baya Allah ta'ala ya haskaka musu duka suka musulunta amma waɗanda suka mutu a Badar to waɗannan kuma Allah ya ce fadhuqul azaba bima kuntum takfurun abi kufrikum a dalilin kafircin in man baddala dinan ladhi umira bihi duk wanda ya musanya tsarin addini wanda Allah ta'ala ya umarni ya aiko manzansa da shi wata ba'a hawahu ya bi san ransa ya musanya abin da Allah ta'ala ya ce yana sane kuma kafirun to ya kafirta yu'adhibuhu Allahu marratayn bi azabin fid dunya wa azabin fil akhirah Allah zai azabtar da shi sau biyu a nan duniya Allah ta'ala zai iya sanya ya walakanta a masa irin nau'in azabar da Allah ya zaba mar a lahira kuma ya haɗu da babbar azaba Allah ya tsare mu don haka ga wannan yana nuna ashe ibada idan za a yi a masallaci tunda nan Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya sallar su da suke yi a Ka'aba masallaci bata zamba face fito ne da kuma tafi a dalilin haka Allah madaukaki ya ambaci cewa sun kafarta kuma yace zai musu azaba fadhuqul azaba sai yace bima kuntum takfurun ashe canja salon ibada da Allah ta'ala ya ce a gurbin ibada na Ubangiji wannan kafirci shi yasa wanda za su ɗabi ganguna su shiga masallaci suna kirɓa ba akwai ɗarikun da suke buga ganguna masallaci ba a shiga masallaci ana buga ganguna ana yin waɗansu abubuwan da shari'a ba ta ce ba kuma wai a matsayin ibada kaga su ma sun aikata wancan don haka sun kafarta sun baddala abin da Allah ya tsara na ibada sun canja shi da wani abu su ma waɗannan ai abin da suka yi kenan wa ma kana salatu ma inda albayti illa muka'an wa tasdiya sallar su wanda suke cewa wai umarni aka musu ai fa bata zamba face fito ne kawai da tafi kaga sun canja yadda Allah ta'ala ya ce ayi a addinin annabi Ibrahim din ba don haka Allah ya ce fa zuqul azaba sai ya ce bima kuntum takfurun saboda abin da kuke na kafirci Allah shi radda mu bala yace wal kuffaru yunfiquna amwalahum liyata'awanu 'ala al kuffar musani a kullun kafirai suna badda kudin su suna kashe kudi dan su taimakeke ne akan kafirci haka za kanu yawmu badar haka suka zan a ranan badar ranar yakin badar sun badda kudi su abu jahal shi yake sanyawa a yanka raguni a soke rakumi gasa naman kowa ya ci wai hakan ana ga cewa irin an yi aikin addini an yi aiki ne don karewa addinin da aka gada na bautar gumaka to haka dukkan nau'o'in kafirai suke kashewa dukiyarsu domin taimakon addininsu yunfiquna amwalahum liyata'awanu alal kufr haka za kanu yawm badr haka suka yi a lokacin badar wa hakaza zallu ba'da badr kuma haka nan suka wanzu ko da bayan badar ko a yanzu kafirai suna kashewa dukiyarsu dan su taimaki kafirci ba irin kudin da ba sa kashewa ashe idan har mu'minai su kuma suka zan ba su kashe dukiyarsu dan taimakon addini ba sun yi asara balle kuma uwa uba a ce maimakon su te kashe kudin su dan taimakon addini kuma su kashe kudin su dan taimakon kafirai wace irin asara wani irin lalacewa ya kai ga haka to Allah wato ma yace wallahu yunziruhum bil hasarati ala ma yunfiquna min amwalihim fi dhalik to duk abin da kafirai suka kashe Allah yana musu kashe din za su yi hasara da na sani akan abin da suka kashe na dukiyar tasu dan taimakon kafirci wa ya'iduhum al-hazimata wal khuzlan kuma Allah yana musu alƙawarin ko sun kashe kudin nasu wallahi sai an ci su da yaki kuma sai sun walakanta fa qala sai Allah yace
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم هسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الكبيث من الطيب ويجعل الكبيث بعضه على بعد فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم فيجعله جهنم ليميز الله الكبيث من الطيب ويجعل الكبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
na'am Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru lalle ko waɗannan da suka kafirta yunfikuna amwalahum suna kashe kudin su liyasuddu an sabilillahi dan su kange daga hanyar Allah ana kafar da kudi wallahi dan a hana mutane fahimtar addinin Allah ko kuma a kashe kudi wai dan a rushe musulunci a kashe kudi dan a dakile musulmai kudin da ake kashewa a duniya yana da yawa ta kowace fajja kashe kudi kashe kudi kashe kudi dan a cutar da musulmi ay yuharibuna an-nabiyya wal mu'minina lidhalik suna yakar annabi suna yakar mu'minai da dukiyarsu wasabilullah hanyar Allah kuwa da aka ambata dinnan huwa kullu ma fihi raf'un lil islam duk abin da akwai daukakar musulunci a cikin sa kuma Allah ya yarda da shi dan dama ba a samu daukakar musulunci face a cikin abin da Allah ya yarda da shi to shine sabilillah li yasuddu an sabilillah su kange daga tafarkin Allah kaga za a kashe kudi ne yawan gaske don a ga an hana musulmi fahimtar addininsu a canja musu manhaja na karatun boko ko manhaja na karatu syllabus domin a shigar musu da wani abu zai karkatar da su daga addini ana kashe dukiya yawan gaske a kakkafa gidajen talabijoji kala-kala da abubuwa daban-daban domin a kaɗewa mutane hankali a dinga cuso musu waɗansu abubuwa daban-daban ana kashe kuɗi a samu wanda suke son kuɗin a cusa musu wata aƙida daban da za su shigo cikin musulmi da zimmar musulunci kuma suna yin barna a cikin musulmai hanyoyi da yawa ana kashe kuɗi domin a yaƙi musulmi don kasu bi Allah da abin da ya kama da haka ana kashe kuɗi ta kowace hanya to Allah ya ce fasayun fi kunaha za fa su kashe kuɗin sun matakunu alaihim hasarata kuma za ta zamanto da na sani a gare su lifawaci hawa fawaci ma kasado domin sun biyu babu sun rasa kuɗin ko ba samu manufar da suka kashe kuɗin dan shi ba sun mayu gulabuna ƙarin takaici kuma za a ce nasara a kansu sai dai musulmi ba tsaya kan Allah ba in dai san tsaya kan tafarkin Allah haka ne alƙawarin Allah da can har kuma yanzu har kuma ila kiyamis sa'a America ta kashe kuɗi daga 2001 lokacin ta kai yaki Afghanistan zuwa 2021 lokacin ta fice ta kashe kuɗi a cikin wannan shekara 20 ɗin ya kai kimanin 2.3 trillion dollars trillion fa ba sake mana masu sabon gwari-gwari ai mun sai dai miliyan ko ba ta naira kuma ba eh ba ta naira da za a saka a post aje a yi ce mani a supermarket ba ba miliyan ɗin naira miliyan ɗin dala sai ka samu guda dubu miliyan miliyan miliyan dubu shine aka samu biliyan daya miliyan dubu shine biliyan daya to shi biliyan din shi ma sai ka samu ɗai ɗai ɗai ɗai dubu shine za ka san triliyon daya eh kaji ya ce na dala shi na ka samu triliyon daya ya kake ga kudin yawansa malala ne ko to na saman ma na saman ma wani irin 2.3 trillion aka ce kaga 0.3 trillion nawa kenan miliyan dubu uku dubu dari uku miliyan dubu dari uku shine point 3 din ma miliyan dubu ɗari uku shine point 3 din to wannan kawai estimate ne contingency logistics da asalin yakin da waye waɗansu suna estimating kuɗin ya wuce haka abin da aka shi amma wannan wanda alkaluma ne ma ya nuna ya tabbatar duk ba don komai ba ba sa so ai shari'ar musulunci ne afghanistan yan taliban bayan allah sun zo sun kafa shari'a suka zo su suka yi kai mata yaƙi suka yaƙe ta amma daga ƙarshe da ya faru su da kansu ba suka bar duk jiragen da suka ajiye a wajen da makaman da suka ajiye a wajen kawai zakara ya ba su sa'a suka rufe abuja suka koma gida cikin kunya kuma suka bar yanzu taliban din suka dawo suka karɓi mulkin kuma suka ci gaba da shari'a alƙawarin Allah ya cika ko bai cika ba to sai dai in baka ta masuki in har ka saka abu saboda Allah din zaka yi du rauninka to Allah yana tare da kai in har kaga mutane ba su cimma manufa ba to akwai matsala a cikin manufar tasu babu ikhlasi ko kuma a cikin yadda suke gudanar da an ba bisa koyarwar Allah da manzansa suke koyarwa ba shi saka mu insha Allah we are optimistic cewa yadda waɗancan suka gudu Isra'ila ma sai ta gudu ta bar Falastinawa ‘yan Hamas, insha Allah. Almajiran Sheikh Ahmad ya sindanta. in Allah ya yarda innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah za su kashe kudin su dan su kange hanyar Allah wai su hana kar abi Allah Allah ya ce fa sai yunfiquna za fa su batar din ba za hana su batarwa ba Allah zai sa su batar amma thumma takunu alaihim hasaratan za ta zamanto da na sani saboda sun rasa ta kuma sun rasa manufar da yasa suka kashe domin ta bayan wannan sun mai gulabun kuma ci nasara a kansu to ba nan ta tsaya ba e tukunama an ce da walbari wai makiyinka ya mutu ko ce tukunama to ba nan abin ya tsaya ba Allah ya musu alkawari in dai har suka doge akan kafircin to bayan wannan din ya faru Allah ya ce wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun waɗanda suka kafirta daga cikinsu kuma suka dawwama suka mutu akan kafirci Allah ya ce ila jahannama yuhsharuna a ranar lahira za a hallara su ne a kora su zuwa cikin jahannama Allah ka tsare Allah ya yi wannan yanayi na jarabawa ya sa musulmi su fada karkashin tsangwama ta kafirai kafirai su dinga tsangwamansu a kashe na kashewa a azabtar da na azabtarwa a musu bita da kulli ba komai ba ne saboda jarabawa ne shi ne ce liyamiza Allahul khabitha wannan muta'alliqun bi takun ko liyamiza Allahul khabitha ay yufassila Allahul khabitha min at-tayyib domin Allah subhanahu wata'ala ya tantance mummuna ne daga mai kyau waye mummuna kafir waye mai kyau wanda ya sabati akan bin Allah ko ana ha maza ha mata duk irin abin da yake fuskanta ba zai sa ya bauɗe ya saki abin da ya san cewa shi ne zai samu alhayatul abadiyya ba a sa'adatul abadiyya liyamiza liyamiza Allahul khabitha min at-tayyib domin Allah ta'ala ya fayyace ne wato ya ware mummuna daga mai kyau domin ka san wanda yake mummuna idan jarabawa ta kai jarabawa sai ya saranda ya bada kai boli ya hau amma wanda yake ya tabbata a cikin imani to shi ka san yana daga cikin dama jarabawar da Allah ta'ala yake jaraban mumine da shi don haka zai sabati Allah ya ce ma kana Allahu li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib ai dama Allah ba zai bar mutane haka ba har sai ya tace wanda yake mai tsafta daga wanda yake mummuna Allah ya ba mu ikon cin jarabawa to Allah ta'ala yace wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd in an tace kafiran sai Allah ya sanya mummunan nan sashensa a bisa sashe fayarkumahu jami'a ya hallara shi baki daya ay yajma'ahu mutarakiman ba'dahu ala ba'd Allah ta'ala ya sanya shi a haihaye daya akan daya an shirga shi waje guda kenan mummuna sai an gama hallara su fa yaj'alahu fi jahannama sai Allah ya sa su kuma a cikin jahannama saboda sun tsangwamu musulmai sun nemi kangewa hanyar Allah kuma sun kashe dukiyarsu akan haka kuma sun mutu har akan haka ba su tuba ba me ya saka Allah ya musu haka ya ce ulaika humul khasirun wanda ya kashe dukiyarsa akan manufa ya hana bin hanyar Allah ya rasa dukiyar kuma bai bin hanyar Allah bai fasaye ba kuma ana bi din kuma da ya karshe aka hallara shi aka shirga waje guda aka bankama a cikin wuta akwai asarar da ta wuce wannan hasaratu daraini kenan an yi hasara a duniya an yi hasara a lahira shi yasa Allah ya ce ulaika humul khasirun wannan sune masu asara fa asalin hasara shi ce wannan don haka kafirai ba za su daina tsangwamin musulmai ba amma abin da ake bukata wajen musulmai inganta imaninsu tsayuwa akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ala fahmi salafis salih mutum ba shine yake cewa kaza kaza ba ba za ka zayyana hanyar Allah a yadda tunaninka ya baka ba ba za ka zayyana hanyar Allah a abin da wai kai ka fahimta a cikin lafazin Qur'ani ba sai yadda manzon Allah ya fahimta ya faɗa wa sahabbansa sai yadda sahabbansa suka fahimta sai yadda tabi'ai suka fahimta sai yadda atba'u tabi'ina suka fahimta to a haka ne ake sanin yabin Allah yake Imam Ahmad bin Hanbal yana gaya ma ɗansa Abdullahi yace iyyaka thumma iyyaka an taqula qawlan laysa alayhi salaf ka shedinka ka shedinka ka faɗi maganar da ba magabaci akan ta kar ka kaki magana ko fassara ce sai dai wanda magabata suka yi Allah ka shirar da mu ana buƙatar sabaci a kayan addini to anan ne ake samun nasara insha Allah na'am
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مدت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير
الله تعالى يتي قل للذين كفروا domin su kafirin sani ba wai in mutum yana kafirci shikenan ya zama condemn an ja layi ba a'a ai duk wanda ya kafirci shi ya zaba wa kansa saboda Allah ya ba wa bayi ikhtiyari da mashi'a kuma ya nusar da shi hanyar ya nuna masa mai kyau ya nuna masa mummuna an umarce shi da bin mai kyau an hana masa bin mummuna to dan kada su ɗebe ƙauna sai Allah ya ce qul anan an yi khidabi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka fada ka fada lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirtan nan ka abi sufiyana wa ashabihi misali abu sufiyan da waɗanda yake tare da su don bayan da aka kashe waɗancan shugabanni waɗanda suka mutu kuma sai riga sun mutu akwai wanda suka fi shi amma bayan da aka kakkashe sai kuma ya zamanto shine jagora a makka bayan da su amr bin shahisham abu jahal kenan aka kashe su da irin su utuba da aka su da aka kashe su ne utubatu bin umayya da kuma su umayyatu bin khalaf wannan duk manya-manya ne da suke gabansa to kaga waɗannan manyan arnan abin nan a badar a kashe su gabanin badar kuma an samu kaman walid ibn walid ibn al-mughira kaga ya mutu da kuma wa'il ibn al-as to kaga waɗannan a abin nan duk sun rasu to shi saka nan wala Allah ma ya kawo misali da shi tunda shi ya dinga jagorantar su daga baya wajen yakan yakan Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai to kullin ladina kafaru ka gaya ma waɗanda suka kafirta in yantahu in fa suka hanu anil kufr wa qitalin nabi sallallahu alaihi wasallam suka daina kafirci kuma suka daina yakar annabi sallallahu alaihi wasallam dan kafirci ke sa da mu a yaki annabi to Allah ce yughfar lahum ma qad salafa zafa a gafarta musu duk abin da ya wuce a baya min a amalihim du na ayyukan su mummuna la'anna al-islam yajibu ma qabla domin musulunci yana kankare abin da aka zo a gabaninsa lokacin annabi ya gaya amr ibn al-as lokacin suka musulunta da shi da Khalid ibn al-Walid suka je wajen annabi suka musulunta to amr ya nuna takaici irin abin da suke wa musulunci a baya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-islam yajibu ma qabla wa tawbatu tajibu ma qablaha haka lamarin yake musulunci yana kankarewa abin da aka aikata na kafirci a baya shi kafiri dan gata ne in ya musulunta eh misali shekararsa saba'in yana kafirci yana taka tobara sai kuma ya musulunta yanzu fa ya dawo kamar lokacin aka haife shi kamar lokacin yanzu shi aka yi sabon mutum eh tas yake ai eh tas yake shi to kai kuma musulmi sai aka ce tuba tana kankarewa abin da aka yi a baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wani hadith wanda bukhari da muslim suka kawo daga abdullahi dan mas'ud yace man ahsana fil islami lam yu'akhadh bima amila fil jahiliya wa man asaa fil islam ukhidha bil awwal wal akhir kaji ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kyautata a cikin musulunci yayi aiki mai kyau a cikin musulunci to ba za a kama shi da abin da ya aikata a zamanin jahiliya ba ma'ana kafin musulunta sa an yafe masa amma kuma wanda bayan ya musulunta sai ya ci gaba kuma da munanawa da yin mummunan aiki bayan ya musulunta to ukhidha bil awwal wal akhir za a kama shi da kato ƙarar yanzu da ta bayan ma ita ma za a hada masa to amma idan mutum ya musulunta kaga kamar wancan hadisi na amr wato yace al-islamu yajibu ma qabla to Allah ta'ala yace qul lil ladzina kafaru ka gaya ma waɗanda sun ka kafirta in yantahu in suka bari suka daina yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya wuce amma wa in ya'udu idan kuma suka sake komawa suka koma wajen yakar annabi suka ƙi musulunta suka ce yakar annabin da za su ci gaba da yi faƙad ma sunnatul awwalina to sunnar mutanen farko fa ta wuce ai sunnati na fihim bil ihlaki sunnar Allah game da mutanen da suka wuce masu yakar annabawa yadda Allah ya halakar da su to tana nan fa ta wuce kuma tana nan fa kazalika naf'alu bihim wato zamu musu suma irin yadda ake ma yan baya babu wata aya da take nuna yalwa ko in ce tana daga cikin ayoyi da suke nuna yalwa na yafiyar Ubangiji. Ka ganin ba a faɗi wani sharaɗi ba, ƙullin lazina kafaru waɗanda suka kafirtan nan ka faɗa musu in yantahu idan suka daina kafircin yi kufan lahun makasalaf kawai za a yafe musu abin da ya wuce. kaga wannan ana nuna sai'ati rahmatillahi abinda Allah ta'ala yake so mutum ya fahimci yana laifi kuma ya tuba zuwa gare shi babu laifin da Allah yake ki kamar shirka Allah yana da kishi ba wanda ya kai Allah kishi kuma Allah yana kishin a hada shi da wani subhanahu wata'ala har ma ya alkawarin duk wanda ya je masa da irin wannan sifa yana hada shi da wani yana shirka da shi ba zai gafarta masa ba a wuta zai saka shi babbaka amma duk da wannan domin ya nuna yalwar rahamarsa duk da wannan laifin da aka yi amma sai Allah ce idan bawa ya tuba za ma a yafe masa ba wai layi za a ji a ce to laifin da ka diba na baya dai yana nan amma yanzu kuma mai kyau in ka saka za a'a na bayan ma a rushe to kaga Allah yana so a tuba kenan in har aka yafe wa kafiri in ya musulunta ina kuma ga musulmin da shi kuma ya aikata laifi ya tuba ga Allah da haka bayi sa hanzarta zuwa ga tuba Allah ya sanya mu cikin masu tuba Allah ya ce wa qatiluhum nan kuma ana magana ne da mu'mine baki daya ku yaƙe su ayyuhal mu'minun ma'dufun ne ala kullil ladina an ya tafi akan baya maganar a hada take afrada dhamira fil awwal litalattuf bihim a farkon lamari ayar baya kenan lamirin ya kawo shi a matsayin mufrad aka ce kul ga annabi ake faɗa litalattuf bihim domin a tausasa ne gare su ai yanzu ana tallata musu musulunci ne sai aka gaya wa annabi shi din ya faɗa wa huwa wazifatun nabi sallallahu aiki ne na annabi annabin ya faɗa musu in har kuka tuba kuka musulunta to duk abin da kuka san kun yi a baya fa kar ku tsammata Allah zai kama ku ya yafe mu wa jama'a fi thani annabi kuma sai Allah ya sanya jam'i yace wa qatiluhum nan kuma ba tausasawa bane ai ya ka aka ce ai nan kuma li tahridil mu'minina alal qital dan azaburar da dukkan mu'mine ne akan yaki kasu dan kwafe. Allah ta'ala ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har sai ya zan babu shirka a ban ƙasa ba kafirci. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillahi addini kuma baki ɗansa ya zamanto ga Allah yake wahdahu shi kadai. La yu'badu ghayru ba a bauta ma wani face shi Allah din. Allah ce fa'inin ta hau, amma idan har suka daina, suka kame anil kufur daga kafircin nan da ya ƙarfu, fa'in Allah bi ma ya amalu na basir. To, ai Allah ta'ala mai gani ne dangane da abin da ake aikatawa. Wannan aya tana nufi kowa za a yaka, da aka ce wa ƙatiluhum, hatta la ta kuna fitnatun da haka sai a dinga yaƙi ba ƙaƙƙautawa sai an ga babin kafirai a ƙasa, ba haka take nufi ba. Su kafiran da suke fuskantar ku da yaƙin ne, kuma suke so su hana ku yin musulunci domin su da suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama suka fidda annabi daga makka da sauran muminai kuma sai suke biyo su madina da bita da kulli duk inda kuma suka samu suka tare su kashe su za su yi to su ne aka ce ku yaƙe su ai akwai nau'in kafirai da Allah subhanahu wata'ala ya ce su a miƙa musu amana mako? wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa'ajir hatta yasma'a kalaman lahi irin wannan ayoyin suna nan da dama hatta a cikin surutu tauba wanda tana cikin surori da suke umarnin yaƙi da suka sauka baya-baya a shekara ta tara ta sauka to don haka nan Allah ta'ala ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun fitna anan ana nufin shirka haka ya tabbata a cikin hadisai misali hadisin Abdullahi dan Umar haka ya fassara lokacin da aka fara fitina na yaƙe-yaƙen nan da ake tsakanin janibin Ali bin Abi Talibin da kuma Muawiyah ibn Abi Sufyan shi Abdullahi dan Umar yana cikin sahabbai waɗanda suka itizali ma'ana su sun ciru daga wannan fitinar akwai sahabbai da dama wanda basu shiga ba basu je nan ba basu je nan ba eh domin Abdullahi dan Umar a lokacin wani ya zo ya same shi kamar da Imam Bukhari ya kawo har yake tuhumarsa me ya saka ba za ka je ka shiga ba alhali ga abin da Allah ya faɗa sai ya faɗa ayar da take cikin suratu hujurat وإن دائفتان من المؤمنين قد تتلوا فأصلحوا بينهما sai ya ce eh ba zan shiga ba ya ce a aibata ni da wannan aya ya fi soyuwa a gare ni akan a aibata ni da ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima ya masa magana a kayan wannan fitina sai fassara masa ya ce ga abin da fitina din take nufi ma'ana fitina yana nufin shirka kamar yadda ya tabbata wani hadisi shi ma wanda Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum ala Allah an umarce ni yaki mutane ne akan sharadin kafirci hatta kaga tattufidul gaya har sai lokacin da suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan har sun faɗi wannan to shikenan sun kare kansu daga gare ni ashe nan wajen da aka ce hatta la takuna fitna har sai lokacin da suka furta kalmar shahada ba a kashewa mutum dan sako ba a yakarsa dan sako ana yakar mutum ne domin kafirci khawarij su ne waɗanda suka ce idan mutum ya yi sako to ya zama kafir wannan kuma tun lokacin sahabbai aliyu bin abi talibin da shi da sahabbai sun je sun yaƙe su abdullahi dan abbas ya yi munakasha da su ya dawo da mutum dubu takwas dubu hudun da suka wanzu su ne aliyu bin abi talibin ya yaƙe su don haka abin da ake nufi a nan hatta la ta kuna fitnatun ai har sai sun ce la ilaha illallah domin annabi ya ce fa'iza ƙaluha in har suka faɗi wannan kalma asamu minni dima'ahum sun kare jininsu da gare ni ba zan yaƙe su bai halittar yaƙe su ba wa amwalahum duke su ma ba za ta zama ganima ba illa bi haƙƙi sai dai da haƙƙin musulunci haƙƙin musulunci a karɓi zakka ko ya ci dukiyar wani shi ma a karɓa daga dukiyarsa a biya ko ya ci bashi bai biya ba ‘yan bashi sun yawa masa taflis irin waɗannan shine illa bi haƙƙiha ko kuma wajen hudud da za a yi idan ya zubar da jini ko abin da ya kama da haka. Domin la ilaha illallah nan ita ce abin da take fa'idantar da cewa in mutum ya faɗe ta to ya zama musulmi kuma yanzu ya samu hurma, daraja ta musuluncin nan. Hadithi ya tabbata har ilau wanda Bukhari da Musulun suka ruwaito daga Abdullahi ɗan Abbas. An je yaƙi Usamatu bin Zaidin, kaga shi ake masa inkiya da cewa hibbun nabi wa bin hibbin nabi. masoyin manzon abin kaunar annabi kuma dan abin kaunar annabi saboda shi da babansa annabi da yana son su dan gidan Zaid ne Zaid bin Haritha wanda da annabi ya masa tabanni to an je yaki Usama matashi ne saurayi yace sai wani mutum ya taso daga cikin kafirai sai yake barna a musulmai ya kashe wasu sahabbai yace da shi da wani mutumin Madina sai suka zaburu dawakansu suka yi kansa sai da suka yi konar ɗansa ya faɗi sun ɗaga za su sare sai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan mutumin madina sai mai da takobinsa ya juya shi ko usamatu sai ya saka mashinsa sai ya soke shi sai da ya kashe da aka zo sai aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya kira shi yace ya haka ta faru sai ce ya rasulullah inna inna ma qalaha tuqiyya ai ya faɗe ta ne ya manzon Allah a fahimta ta domin ya kare kansa sai da muka daga takobin mutumin da ya kalma shahada annabi yace Allah shaqaqta sadra me ya hana to ka lokacin kafin ka kashe shi ka tsaga kirjinsa ka duba zuciyarsa ya faɗa ne don kare kansa ko kuwa zai iya yin haka ma'ana zai yiwu ka tsaga zuciyar mutum ka ga manufarsa a ciki ai ba zai iya ba to ashe yake na wannan ilimi ne na Allah me yake ka shiga hurumin Allah kai kan tunda ya faɗa kawai shikenan ya yi kalmar shahada a wata ruwayan yace a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya dinga faɗa ya dinga faɗa ya ce wa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah yawmal qiyama to ya za kai da la ilaha illallah nasu kuma ranar alkiyama in ya zo wajenka Usama ya ce annabi ya dinga faɗa ya ce wallahi sai da na burin ina ma da ni a ranar ma kawai na musulunta wannan abin duk bai faru da ni ba saboda hankalinsa ya tashi to kaga ashe isma ce nan da aka ce wa qatiluhum hatta la ta kuna fitnatun wato ana nufin kafirci ne ke ai kamar can da suka yi gori wai musulmi sun je su sun yi yaƙi a wata mai alfarma sai Allah subhanahu wata'ala yake ambata musu yake cewa wal fitnatu ashaddu min al qatl fitina ai ita tafi tsanani a kayan yaƙin da aka yi a cikin ashhurul hurum in kuna ganin wata mai alfarma musulmi sun yi yaƙi a cikin sa to ai wannan bai kai a ce a aikata fitina mai ake nufi fitina shirka shirkar da su suke yi bai laifinsa tudunsa ya fi a ce a je a yaƙi a cikin wata mai alfarma me yasa ba su ga laifin shirka da suke ba sai laifin wannan alhali su ko musulman su aka takala a cikin wata mai alfarma to Allah ta'ala ya ce wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu amma idan suka hannu daga kafirci fa inna Allah bima ya'maluna basir to Allah yana san da abin da suke aikatawa wa in tawallaw in ku har suka juya baya anil imani suka ki yin imani fa alamu to lalle ku sani anna Allah maulakum Allah shine majibincin ku nasirukum shine mataimakin ku wa muwalli umurakum kuma shine wa mutawalli umurakum kuma shine wanda zai jibinci al'amarin ku ni'mal maula madalla Allah ta'ala ya zamanto mai jibintan al'amarin ku wa ni'man nasir ma dalla Allah yanzu shine mai taimakon ku Allah ka taimake mu a kowane yanayi ولما ثبت أن الأنفال لله ولرسوله بما تقدم من الأدلة المذكورة أعلاه أي لوكة ما يأي ɗan ɗan za mu tsaya a ba a za ka ce mana manta ne in tura ma naga lokaci yayi ko ba in mun karanta ayan ba zai yi mu fassara ta ba eh Allah ta'ala ke mu wani mako sai mu dora inda muka tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu Allah da ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم